أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar juma'a 24 ga watan safar shekara ta 1438 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina da arba'in da talatin oh da arba'in da takwas yanayin hijira tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya daidai da bakwai ga watan wato takwas ko bakwai ga watan takwas shekara ta 2026 miladiya a wannan masallaci mai albarka masallacin cikin kan na jandarmeri a ungoyar tala babban birnin yamai jamhuriyar nijar kamar yadda aka saba tsakanin wannan lokuta masu albarka na bainal maghrib wal isha wato na duk ranar juma'a muna kasancewa a wannan wato guri mai albarka don gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma kuma yau da ikon allah mun shiga wato darasi na saba'in da ɗaya in muka dawo kuma cikin suratul bakara mun samu wannan shine darasi na wato 69 muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci cikin abin da za mu karanta ya ba mu ikon karantawa daidai tare da aiki da shi allah ramma a wancan sati da ya gabata mun tsaya a ƙarshen aya ta 200 da 42 ne ko? ta wani allah da za mu tashi farkon aya ta 243 muna fatan allah ya mana jagoranci allah subhanahu wa ta'ala ce أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون نعم الله سبحانه وتعالى يتي ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم شمباكا غني ko ba za ka yi duba ba wato alamtara tana zuwa da ma'ana alamta alam gane ko shin ba ka sani ba ne kenan in ba ka sani ba to ka saurara ka sani Allah subhanahu wa ta'ala yana jan hankalin manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa anan malam mai jadalain ya ce istifhamu ta'ajjub wa tashawwuq ila ila istima' wato an yi tambaya na neman fahimta ba wai dan gardin ana tambaya ne ga manzo a ana yin haka ne dan mamaki da kuma ya yi shauƙi ya yi shauƙin wato saurare dangane da abin da Allah zai ba shi labari kenan kissa ce ta faru Allah subhanahu wata'ala yake so ya ba wa manzo sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya faru shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa alam tara ila allazina kharaju shin baka da labari ko imamaki gane ko dangane da labarin waɗanda na'am allazina kharaju min diyarihim waɗanda suka fito daga gidajensu wa hum ulufun su wato dubbai na'am kun gane ko wato suna da yawa kenan me yasa suka fito daga gidajensu hazarul maut don gudun mutuwa wato kamar yadda malamai suka yi bayani waɗannan mutanen wato ta'un ne samu- ya samu a garinsu kamar annoba ce ta ta- ta zo musu a cikin garinsu haka wasu malaman tafsiri suka ce kamar yadda za mu zo ibn kasir ya faɗa wasu suka ce a'a yaƙi Allah ya wajabta musu sai suka gudu suka bar garin gudun yaƙi ne suka kaga da gudun yaƙi da gudun annoba dai duka gudun mutuwa ne ko to shine Allah yake bawa annabinsa labari to ka saurara ka ji labari ka yi mamaki wato labarin waɗannan mutane waɗanda suka bu- bu- wato suka fita suka bar gidajensu gane ko na'am wato imamakin labarinsu ko imamakin al'amarinsu saboda sun fita sun bar gidajensu ba don komai ba sai don mai hazarar maut wato don gudun mutuwa wahum ulufun su dubbaye ana cewa dubbaye domin suka ce uluf jam'in jam'in jam'in dubbai asalin eh, alf shine dubu to in kana so ka hada jam'in alf sai ka ce alaf kun gane ko dubunnai ko na'am to dubunnai yana da dub- dubun da ba ta ko ba haka ba su ma a larabci su a ce alf alaf uluf na'am jam'ul jam'u ne sai mu ce dubbai ko ba haka ba na'am wato su waɗannan mutanen suna masu tarin yawa suna dubbai sun fito daga gidajensu ba don komai ba wato sai don tsoron gudun mutuwa To, dan- da haka don Allah ya nuna musu shine Allah sai Allah ya faƙala lahumullah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da su mutu to ku haɗu ku mutu tun da dai yanzu gudun mutuwa kuka yi to ita mutuwa ba a mata gudu ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari gurare daban-daban a cikin alkur'ani ko ba haka ba aina ma takunu idrukumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka kasance mutuwa za ta zo muku ko da kuna waje cikin ganuwa wanda aka sanya wasu matakai na cewa bullet ba zai huda wannan har in an yi harbi ko an sa wani abu ba zai buge wannan gini ya je ya same ku ba to in ita mutuwa ba a mata wannan mutuwa ita inda aka gudu mata a nan sai a je a same ta a can in dai lokaci ya yi kawai Allah subhanahu wata'ala zai ɗauki ra- ran wanda Allah subhanahu wata'ala ya so ya ɗauka to shine Allah yake ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin waɗannan mutane da suka yi gudun mutuwa suka bar gidajensu suna masu tarin yawa wahum ulufin wato suna dub- eh, dubunnai ko dubbai mun gane ko ba sun yi haka ne don tsoron gudun mutuwa to faƙala lahumullahu mutu sai Allah ya ce da su ku mutu bayan Allah ya ce da su su mutu sun ma'ahiyahu sannan kuma sai ya rayar da su kaga kamar yadda al'imam ibn kafir ya kawo wato ya ce Allah ya rayar da su ne saboda addu'ar wani annabi da ya zo ya wuce wato ya wuce ya gansu sai ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya dawo da rayukansu shine sai Allah ya dawo da rayukansu za mu zo mu karanta eh, abin nan ɗin ruwaya a cikin ibn kafir to Allah sai ya ce wato su mutu thumma ahyahum sannan sai Allah ya rayar da su Allah subhanahu wata'ala ce inna Allah lahu fadlin lalle Allah ma'abocin falala ne Allah yana da falala yana da baiwa yana da kyauta alan nasi a bisa ga mutane walakin na aktharan nas sai dai da yawa daga cikin mutane la yashkurun ai ba sa godiya yana la yashkurun Allah ba sa godewa Allah dangane da ni'imar da Allah ya musu idan Allah ya maka ni'ima ana so a ga ka gode da Allah ya baka rayuwa alamun ka gode masa idan ya umarce ka da umarni ka bi in gane ko idan ya hane ka da hannuwa da wannan rayuwar da ya baka sai ka hannu kun gane ko bari mu biyo ayar daki daki a tafsirance mu kawo wato gaba gaba na kan ita ayar dangane da abin da wato ake so mu ɗauna izina domin idan Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari a cikin alkur'ani ba ka zo ka ji kissa kawai ka ji daɗi ake so ba a a darussan da ke cikin kissa ake so ka ɗauka in gane ko shi yasa da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa manzo alam tara ila allazina kharaju min diyarihim ba wai ana son annabi sallallahu alaihi wasallama a bashi labari kawai shikenan a'a dan abun a ɗau izina wa'annan mutanen abun kwarai suka yi to sai a yi koyi da su abin da suka yi ba daidai ba ne ba sai a bar musu kayansu a ɗauki abin da yake daidai na farko dai kun sanya a cikin musulunci haramun ne wato idan annoba ta zo gari mutum ya fita ya bar gari ba da ya halatta ba idan ana wata annoba a gari wato mutum idan ma mun ɗauki ƙistar kamar yadda nan suka yi bayani cewa mutanen saboda wata annoba da Allah ya kawo suka gudu suka bangarinsu to a ƙa'ida idan annoba ta zo cikin gari mutum baya gudu ya bangarin zai zauna a inda yake sannan idan aka ba da labari tana wani waje nan ma ba ka riƙaggayi ka ce to kai bari ka tafka dogara da Allah wannan ganganci kai kaga na farko in tana garin ku kakka fitar ka zama cikakken mai tawakkali kun gane ko sannan na biyu in tana wani gari ka ji labari kakka je nan kuma me saboda ka zamto ka tsare kanka ka kyautata ma Allah zato kakka tashi ka tafi kai tawakuli ake cewa ganganci ka ce wai kai mai tawakkali ne ka je ka tinkara musiba to haka ka'ida ta musulunci ta ce idan annoba tana gurin da kake kada ka gudu ka bar gurin idan kuma tana wani guri kada ka ce za ka tafi can gurin kaga a nan idan ma dan annoba suka gudu kaga ba daidai suka yi ba kenan ana ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin abin da suka yi na rashin kyautawa idan aka ɗauka kuma wato dangane da malaman da suka ce a'a waɗannan mutane sun gudu sun baggarinsu ne saboda an shar'anta musu jihadi kun gane ko Allah ya ce za su yaƙi fi sabilin lahi to yanzu sai suka ce bari su gudu su baggarin su bar wato garin kada a yi yaƙi da su saboda su kas su mutu kun gane ko to shi ma kuma haramun kun gane ko domin idan Allah ya maka umarnin abu ba ka ƙin idan ka ƙi wato ka zamto ka saba ma Allah subhanahu wataala malaman da suka ce sun gudu ne sun baggari saboda yaƙi saboda ayar da za mu karanta bayan wannan ayar ita ce wa qatilu fi sabilillahi Allah subhanahu wataala ya bayani akan ku yi yaƙi dan ɗaukar ma Allah ko ba haka ba ku yi yaƙi dan yaɗa addinin Allah to kaga wannan ne suka ce to da ayar mu ɗauke ta sun gudu sun bar gari ne saboda an wajabta musu su yaƙi to kaga shi ma bai halatta ba don an wajabta yaƙi mutum ya gudu ya bar gari shi yasa za mu karanto wato asar da ibn kafir ya kawo daga sa'id bin jubair an ibn abbas yake cewa alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hazara al-maut shin ba ka gani ya rasulallah gani na mamaki gani na wato yin mamaki da lamarin wasu mutane allazina kharaju waɗanda suka fito suka fito min diyarihim daga gidajensu wahum ulufun suna dubaye hazaran maut wato don tsoron mutuwa ko don gudun mutuwa suka fito wasu malaman suka ce ibn kafir ce wa qala kanu arba'ata alaf wasu malaman suka ce waɗannan wanda suka gudu suka sun kai mutum dubu arba'in kharaju firaran min at-ta'un sun fito sun gudu sun bagarin su saboda tsoron annoba in gane ko wai wani ya ce wai yan uwan mu fulani ma haka ne wai tashin nan da suke yi daga nan zuwa can wai idan ana mutuwa a wuri ne kun gane ko wai sai su canza guri to ana gudu a ban mutuwa an da aka tafi can tana nan to shine sai ya ce suka gudu saboda tsoron mutuwa saboda tsoron annoba kun gane ko ƙalu wato sai aka ce da su inda kuka gudu kuka tafi can garin to za ta zo ta same ku ita mutuwa in gane ko wannan garin da aka ce suka tafi suna cewa can babu mutuwa to Allah subhanahu wata'ala da ya so ya nuna musu shine Allah sai ya ce to ku mutu in gane ko mala ya ce famatu famarra alaihim nabiyu min al'anbiya sai ga wani annabi daga cikin annaba ya zo ya wuce ta gabansu mun gane ko fada'a rabbahu an yuhyihim sai ya roƙi ubangijinsa ya ce Allah ka rayar da waɗannan mutane fa ahyahum sai Allah ya rayar da su fa zalika mala ya ce saboda haka ne qauluhu azza wa jal Allah madaukakin sarki ya ce alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut shin baka gani wato ya manzan Allah gani na mamaki dangane da mutanen da suka fita wato daga gidajensu suna wato dubbaye ko suna dubbai kun gane ko hazal maut don gudun mutuwa don tserewa mutuwa to da suka yi haka sai Allah ya ce to su mutu bayan addu'a wannan annabi daga cikin annabawa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da su don ya nuna musu shine Allah ba a guje ma Allah mun gane ko la malja wa la malja illa ilayhi babu wani matsira ko malaba sai zuwa ga Allah duk inda mutum ya ce zai gudu ba zai guje ma Allah subhanahu wataala mun gane ko yahudawa Allah yana ba mu labari da ba sa son mutuwa Allah yake cewa ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin ko ba haka ba ɗaya daga cikin yahudawa yana so ya rayu shekara dubu Allah ya ce ko da sun shi rayu shekara dubu ɗin a baka dubu ɗin a ƙara ma dubu ɗin ma ma za ka nemi ƙari duk dai shekarar da kai wa ma huwa bi muzahzihi min al'azabi an yu'ammar hakan baya nesar da mutum daga azaba in bai imani da Allah ya yi wa Allah biyayya ba ko da an rayar da shi shekara dubu ɗin kun gane ko kenan daɗewa a duniya zai nesantar da mutum wato daga azabar Allah in bai da'a ga Allah ba kun gane ko to wannan duk dai yana nuna mutanen da suke ba na kirki ba su suka fi tsoron mutuwa me yasa kuma haka saboda sun san ba su aikata aiki na kwarai ba amma idan mutum ya san ya bi wa Allah biyayya ya bi Allah subhanahu wata'ala sau da kafa ya san sakamakon mai daɗi ko ba haka ba yasa Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah sun mastaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun can yana magana akan waliyai ma yace ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga dukkan mutanen kirki Allah sai ya bada labarin mutuwarsu za a ce da su babu tsoro ku kwantar da hankalinku abinda kuka bari a duniya kada ku yi bakin ciki don kun bar shi abinda za ku je ku tadda kada ku ji tsoro aminci ne salama ne a gani ko kenan wanda ya mutu ya san ya wanda ya san ya tafka tsiya ya san ya yi abin da yake ba daidai ba shi ya fi tsoron mutuwa kun gane ko sai kuma wanda yana so ya yawaita alkhairi to zai so Allah subhanahu wata'ala ya tsawaita masa rayuwarsa don ya yi abin da yake na alkhairi amma dai mai tsoron mutuwa wanda kullum gun da yake an fi zarginsa da cewa bai yi wa Allah subhanahu wata'ala da'a ba babu wanda wato kuma zai dinga wato fatan ya mutu shi ma addinin musulunci haramun gane ko fatan ka mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wani mara lafiya yana yin addu'a Allah ya daura rayuwarsa ko ba haka ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a kakka faɗa haka ga addu'a da zaka yi wacce ka roki Allah subhanahu wataala idan ya kasance rayuwarka alkhairi ce to Allah ya raya ka in gane ko amma kai ka dinga burin mutuwa in gane ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan to sannan kuma su kafirai da yahudawa siffofinsu ne idan ba ku manta ba mun karanta ayoyi da yawa da suke nuna kama waccan aya da na karanta ta baya yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bi muzahzihi min al'azab an yu'ammar Allah yana ba mu labarin yahuda to haka nan idan mun koma cikin suratul nisa'i haka Allah ya ba mu labari allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una cikin ali imran kafin mu zo nisa'i Allah yana ba mu labari dangane da yakin Uhud yadda munafukai suka dinga hura wuta suna ziga muminai kun gane ko Allah yake cewa su munafikan allazina qalu li ikhwanihim qul li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una da dai mun kun zauna da dai ku mu zauna kun gane ko kada mu je a a- wato miƙin biyayya ko kuma idan mun yi biyayya ko kuma da ba mu yi biyayya ba lau a fa'una ma uti mun gane ko da ba a kashe mu ba da ba a yaƙe mu ba mun gane ko suna yin nadama wato saboda suna ganin bala'in da ke cikin yake abuwa a cikin yaƙin uhudu Allah ya ce to ga raddi a mayarwa da munafukai da masu irin wannan maganganu na cewa da ba su yi da'a ba sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaƙin uhudu da wato ba a yaƙe su ba ko ba a kashe su ba sai Allah ya ce to kul ya rasulullah ka faɗa ya kai ma'aikin Allah kenan kul ita ce a ya rasulullah ni na ƙara da kenan kul ka ce da su fadra'u ku tunkuɗe an anfusikum ku tunkuɗe wa kawunanku kun gane ko almaut ku tunkuɗe wa kawunanku mutuwa kul kul fadra'u an anfusikum kul fadra'u an anfusikumul maut ku to ku in dai magana da kuka faɗa gaskiya ce ku tun ku ɗewa kanku mutuwa in kuntum sadiqina in kun kasance da gaskiya zuwa wajen yaƙi ba shi ke sa a mutu ba rashin zuwa gurin yaƙi kuma ba shi ke sa ne a rayu ba ko ba haka ba shi yasa Allah bayan ya ce da su haka sai ya ce to shi idan mutuwa Allah ya so ta same ka kana wato a kwance a gida lokacin ka yayi sai ta zo ta same mun gane ko shi yasa ya ce to in dai har suna zargin fita yaƙi yaƙin kuma shi ke sa a mutu to shi ke su tun kuɗewa kansu mutuwa in lokacin mutuwarsu ya zo su ce ba za su mutu ba zai yi Allah subhanahu wata'ala yana cewa walai da akhirallahu nafsan za ja ajalha Allah da ɗai baya jinkirta ma rai idan ajalinta ya zo daga ajalinta ya zo zai ɗauke ta ba a jinkirta ba daga ƙafa ba za ka ce wa mala'ika to ga wani abu da Allah aje bayan sati biyu a da ka shirya a haka take zuwa ba zata in gane ko to wannan Allah subhanahu wata'ala ya gaya wa munafikai ya ce manzo Allah ya mai musu da martani idan har suna ganin yin biyayya ga Allah da fita yaƙi don ɗaukar kamar Allah shi ke kawo a mutu to sun mutuwar ta zo suna kwance akan garansu ko suna kwance akan shimfiɗarsu to sun kuɗe wa kansu mutuwa kaga ba za su iya ba a cikin suratun nisa'i kuma Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ƙalu su munafukai kun gane ko daga cikin munafukai suka ce rabbana ya ubangijinmu lima katabta alaina alkita dan me ka wajabta yaki akan mu kun gane ko kuma bacin kafin a wajabta yaki su suke fatan yakin ya zo amma yanzu da yakin ya zo su suka ce don me Allah ya wajabta musu yaki kun gane ko laula akhartana da dai ka dan jinkirta mana ila ajalin qarib zuwa wani dan lokaci kaɗan kun gane ko wani dan lokaci kaɗan wato yanzu suna tsoron kas a tafi yaki su mutu Allah ya ce qul mata'ud dunya qalilun da su jin daɗi na duniya ɗan kaɗan ne in an baka karaye a duniyan ma ba wani abu bace a duniya shi yasa wata aya ce mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam ko Allah yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada ya rude ka jujjuyawa kafirai a ban kasa a cikin kasa su je duk inda suke so har duniyar wata suke tafiya ko ba haka ba duk inda suka so suna tafiya Allah subhanahu wa ta'ala ce kada ya ruɗe ka wannan abin da suke yi mata'un qalilu dan jin daɗi ne kaɗan wa ma'awahum jahannam ko makomar su ta jahannama ce wa bi'sal mihad tir da shimfiɗa idan ta kasance wato ta jahannama Allah ya mana tsari to shine Allah ya ce mata'un wato ƙul mata'ud duniya qalilun kace da su rayuwar duniya ya kaɗan ce wal akhiratu ita ko lahira khairul liman ittaqa ita tafi alkhairi dangane da wanda yake da tsoron Allah wato ita ce mai alkhairi ga wanda ya ji tsoron Allah Allah ce wala tuzlamuna fatila Allah ba zai zalunce ku ko da ɗan gwargwadon zaren nan na jikin dabino shine fatil idan ka buɗe dabino akwai wani wata leda da ta naɗe shi ko to a ƙarƙashin leda akwai wani ɗan zane ɗan a jikin ƙwallon akwai wata ɗan zare kamar zare da za ka fitar a jikin ƙwallon wannan shi ne fatito ko da gwargwadon wannan Allah subhanahu wa ta'ala ba zai zalunci bayi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara faɗa a cikin da ya suratu nisa ya ce aina ma ta a duk inda ku kasance yudurukkumul maut mutuwa za ta riske ku in gane ko walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kuna cikin ganuwa wacce aka buga ta aka sa mata dukkanin matakan tsaro da cewa wani abu da zai je huda wannan abin ba zai huda shi bai je same ku to ko da kuna cikin wannan Allah subhanahu wataala yayi lokacin mutuwa ku za ku mutu kenan ba a gujewa mutuwa bai kamata mumini ya gudewa mutuwa saboda lokaci ne idan ya zo kawai Allah ɗaukar da yake babu wani mujirimi da zaka ji labarinsa duk ijiraminsa duk rashin wato biyayya ga Allahnsa da fito na fito da ya da Allah ya ce kuka ji an ce ya hana kansa mutuwa akwai shi lamaru da ya hana kansa mutuwa fir'auna ya hana kansa mutuwa babu wani shaidani da aka yi da wani ɗan ta'adda tun da aka yi duniya da ya yi abin da ya ga dama lokacin mutuwarsa ya ce Allah a'a ba yanzu ba wallahi babu shi shi yasa tun daga nan za a gane Allah Allah ne shi yasa kuma duk biyayyar mutum da Allah wato Allah bai taɓa ƙyale shi ya ce rayu ba zai mutu ba kun gane ko sifa ce ta Allah shi kaɗai wal hayy kun gane ko al hayyul qayyum wanda yake raye ya tsaye alhayyun lazi la yamut wanda yake rayayyar da baya mutuwa Allah shi kadai yake da wannan sifa to kaga cewa ka gudu wato saboda tsoron mutuwa to wannan ba sifa ce taka ba ka yi abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta domin dan adam dukkaninsa da duniya wani zai tabbata ya rayu ba zai mutu a cikin ta ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko law kanat ad-dunya tadumu li ahliha da kana rasulullah hayyan wa baqiya da dai duniya akwai wanda zai tabbata a cikin ta ba zai mutu ba to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai tabbata ba zai mutu ba zai kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kun gane ko to wannan ke nuna kowa zai mutu kowa ne ake jira lokaci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda ke cikin yake ban ƙasa yake a duniyan nan wanda Allah ya halice shi zai tafi har shi ne busa ƙauhanya a mutu shi ma zai ɗauki ransa daga ƙarshe shi ma a ce ɗauransa da kansa duk raɗaɗin wato ɗaukar rai da ake ji magakin saharatul mau to shi ma ne ɗaukar ran da Allah ya wakilta shi ɗauran za a ce shi ma ya ɗauki ransa to kaga ai ta faru ta ƙare ko ba haka ba kenan kowa ya ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ya fatan mutuwar ta zo lokacin da ya dace ya zamto ranar farin cikin ka ranar mutuwa Allah ya bamu wannan rabo ya sanya mu daga cikin wato waɗanda ranar farin cikin su ranar mutuwar su kenan mumini abinda zai yi fata ya fatan cikawa da imani ba wai ya ta burin kada ya mutu ba ko a ta jinkirta masa wato rayuwarsa a aikin banza a sai dai in zai yi roki Allah jinkiri mai amfani kun gane ko jinkiri ne amfani amma abinda ake jin tsoro ka ji tsoron sako na ubangiji subhanahu wata'ala ka yi kokari ka yi aiki na gari ba wai ka dinga gudun mutuwa ba kun gane ko Allah yake cewa a wata aya qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ko ba haka ba aka ce annabi ya ce wa waɗanda suke jin tsoron mutuwa suke gudun mutuwa innal mauta allazi tafirruna minhu lalle wannan mutuwar da kuke gudu daga gare ta katta same ku to fa innahu mulaqiku tana nan tana biye da ku mulaqiku wato ita mutuwar ita za ta haɗu da ku wata kilma inda kuke gudu za ta taho ta haɗu da ku zuwa yanan za ta riske ku yanan ba a gujewa mutuwa abin da ake so mutum ya yi ƙoƙari ya yi aikin da zai haɗu da ubangijinsa lami lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu da Allah muna masu farin ciki to shi yasa Allah ya ce bayan Allah ya tashe su ibnu kasir a ƙarƙashin wannan aya yake cewa shi yasa zaka ga wato a cikin rayar da waɗannan mutane kun gane ko akwai wata ibra da izina da ya kamata ɗan adam ya lura da shi cewa Allah subhanahu wata'ala yana kashewa yana raya kuma wannan zai tabbatar maka da aƙida cewa in an mutu ana tashi kaga wanda da yi imani da cewa kamar yadda kafirai suke rayawa za'amal ladina kafaru allan yub'ath wato suna raye kafirai suna raya cewa ba za a tashi ba bayan an mutu Allah ce kul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir ka ce da su a'a na rantse da ubangiji na ko wa rabbi kun gane ko Allah yake ga mu za Allah ya ga musu haka la tub'athunna wallahi za a tashi bayan an mutu thumma la tunabba'unna bima amiltum sannan za a ba su labarin abin da suka kasance suna aikata kuma wannan abu ne mai sauki a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kenan dan me za su musu to daga cikin dalilan da aka nuna musu cewa za a tashi bayan an mutu yana daga cikin irin waɗannan ayoyi sun yi musu ne mutuwa ko ba haka ba ko kuma suna ganin cewa za su guje mutuwa kaga su ba musu mutuwa suke ba gudun mutuwa suke sai Allah ya ce mu mutu take da kun fa yakun mutu kun ga suka mutu sai kuma Allah ne ya rayar da su wannan yana nuna cewa kenan za a mutu kuma za a tashi ko ba haka ba kaga wannan abin ya kamata man da suka yi inkarin haka sai su yi imani cewa Allah zai zai tayar da halitta bayan mutuwa to sannan kuma kaga wannan yake nuna cewa Allah subhanahu wata'ala a ranar alkiyama wato zai tashi bayansa wannan sai yake tabbatar da aƙida ta ahlus suna cewa za a yi tsayuwa wato bayan an mutu Allah subhanahu wata'ala zai tayar da bayansa shine mala yace wali haza saboda haka ne qala inna allaha lazu fadlin lalle Allah ma'abocin falala ne alan nasi dangane da mutane domin daga cikin falalarsa ne ya ɗauki rayuwarsu don ya musu wa'azi kuma ya dawo da su kun gane ko sai ce ai fi ma yurihim min al-ayati bariha Allah ne falala ne dangane da mutane cikin abin da yake nuna musu na ayoyinsa albahira waɗanda suke a bayyana a zahiri a fili wal hujajul qati'a da kuma hujjoji yankakku masu yankan shakku a baka hujja kiri-kiri wacce za ta yanke maka wani kokwanto ko ba haka ba waddalalatul damigha da dalilai masu ratsa kwakwalwa mun gane ko dalilin da kwakwalwarka dole ta yadda da shi gashi a aikace aka yi maka ko ba ka baka san cewa Allah yana karɓar rai kuma yana dawo da rai kun gane ko sai mala ya ce sai Allah ce walakin na akthar nasi la yashurun sai ne da yawa daga cikin mutane ba sa yin godiya da wa Allah subhanahu wataala ya ake godiya ga Allah kawai yanzu idan Allah ya baka ka ci ka sha yayi maka ni'ima ta lafiya sai ka ce alhamdulillah shikenan ita ce godiya shine shukuru a ba shine shukuru ba ashkuru lillah idan Allah ya maka wata ni'ima to a ga kayi aiki da gabanka shine godiya ga Allah ba alhamdulillah ka shafa bakinka a godiya ga Allah shine aiki yawaita ibada yawaita sadaka mun gane ko idan Allah ya hore ma ta fuskar dukiya idan Allah ya baka lafiya kokarin kiyamul layl kokarin azumi na nafi mun gane ko Allah ya baka wato ƙarfi to ka yi amfani da ƙarfinka wajen bauta Allah subhanahu wa ta'ala. In gane ko, in Allah ya baka ta ɓangaren dukiya, in ƙoƙari da dukiyarka a ga kana cirwa, ba wai ka samu ka zuba aljihu ko ka kai banki kuma ka ce alhamdulillah ba. A a shukuru a am ana yin sa ne da gabbai kamar yadda na Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kullum ƙiyamun layli yana ta ƙiyamun layli har kafafuwansa suna kumbura. ta ce ya rasulallah ka hutar da kan ka sauƙaƙa kanka Allah ya ce liyagafira maka Allahu ma taqaddama eh wa ma ta'akkara ko ما تأخويتم ka gani Allah ya gafarta ma abin da ka aikata ma in ka aikata na laifi ko kuma wanda za ka aikata nan gaba idan ma za ka aikata Allah ya gafarta ma ka hutar da kanka ta karanto masa wannan aya me ba ta amsa ya ce afala a kuna abdan shakura ya ce aisha ba zan kasance bawa mai godiya ba Allah ya min ni'ima ni'imomin da Allah ya mini ni ne wanda Allah ya zaɓa na fi dukkanin halittun duniya ni Allah ya fi so ni ya fifita ni ya yi wa kaza ni ya ba wa ƙur'ani ni ya ba wa al'umma mafificiyar al'umma eh Allah subhanahu wata'ala ya yi wa manzo Allah kyauta mai tarin yawa kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas al'ummar sama ita ce zaba littafinsa shi ya fi kowane littafi shine a ranar alkiyama wanda za a bashi wato ceto a shafa'atul uzma shi zai fara zuwa gaban Allah ya nemi sauki a yi hisabi bayan dukkanin annabawa sun ta ba da uzuri sun ta ba da uzuri duk annabin da aka je gurin sai ce yayi kaza shi a je har da aka zo gaban manzo Allah ce ana laha ana laha ya fadi gaban Allah ya sujada Allah subhanahu wataala ce saltu ufa tambayi a baka Allah ya ce fa sawfa yu'ika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai baka har sai ka ce kayan a ya isa wannan duka baiwa ce shine afala akunu abdan shakuran ba zan kasance bawa mai godiya ba cikin wannan falaloli da Allah subhanahu wata'ala ya nuna tarin yawa ai ya kamata in zamto in ta kiyamul layli ya aisha to ku duba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ashkuru ale a aikace dan me dan wato al'ummarsa su koya su aikata ko ba haka bane ba to wannan duka yana nuna maka a shukuru kenan ba wai mutum ya yi ce alhamdulillah shi ne wa ya gode wa Allah a zai yi shi ne a gabbai duk abin da Allah ya maka baiwa to ka yi ƙoƙari da wannan baiwa ka yi wani aiki da Allah yake so kun gane ko shi ne ka gode ma Allah da Allah subhanahu wata'ala ya baka dama ka zama soja kun gane ko bari in dawo gida to me kake yi don taimakon al'ummarka musulmai shin ka shiga ne kawai don a ji tsoronka mutane su ganka su razana su firgita ko ko ka shiga don ka kare ƙasarka saboda tana ƙasa ta musulmai hidima al'umma shi ma abin da hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alkhairin mutane shine wanda yake wato mafi alkhairin mutane shine wanda mutane suke amfanuwa da shi kenan kayi wannan shiga aikin don in taimaka ma al'umma ta kun gane ko? bai hana don dalilin cewa in ka taimaka za a biya ka to amma menene ana son in kyakkyawan niyya ba hadafin ka kawai abinda za ka samu ba duka waɗannan ana so to wannan shi ne a shukuru kana Allah ya maka wata baiwa ya baka dama da yawa suna so su samu ba su samu ba da ka samu sai a ga to ka yi amfani da aikinka wajen da abin da Allah yake so ba ka yi amfani da shi ba don ka yi abin da kai kuma kake so ba abin da Allah yake so ba to wannan shine ne a shukuru to haka za ka kiyasta duk wani aiki duk wani abu da Allah ya maka na baiwa ka samu to sai ka duba me Allah yake so a cikin wannan abin da Allah ya bani ni Allah ya karba to wannan shine kayi godiya ga Allah Allah ya baka lafiya to kana kokarin bauta Allah ko ko a'a in Allah ya baka abinci ka cika koshi bauta Allah kake ko kuma fita kake kai abin da Allah baya so duk wannan shine Allah da ya baka kaza me kai da kazan nan kai abin da Allah yake so to wannan shine ashkuru kun gane ko to Allah subhanahu wataala ce walakin na aktharun nasi la yashkurun sai dai da yawan mutane ba sa gode ma Allah subhanahu wataala shine malam ibn kathir ya ce ai la ya na bishukr ba sa tsayuwa da godiya ga Allah ma an amallahu bihi alaihi cikin abin da Allah ya musu ni'ima da shi a kansu in gane ko abin da dai muka yi bayani kenan fi dinihim ba sa tsayuwa su gode ma Allah cikin abin da Allah ya musu ni'ima da shi fi dinihim a cikin addininsu wala duniyahum ko kuma a cikin abin da Allah ya musu ni'ima na addininsu da Allah ya zaɓe ka ya fahimtar da kai addini shin addinin nan da ka fahimta kai kaɗai ka riƙe abinka ko ka je ka karantar da iyalanka ko ka ga wani wanda bai sani ba ka sanar da shi shi ma da kai karatu kai kaɗai ka amfana da shi ko ka kana amfanar da mutane idan ka amfanar da mutane da karatun da Allah ya baka na addini to ka gode ma Allah amma idan ka zamto baka da baka karanta wani ko matar shi baya karanta ko iyalinsa ya bar su haka kuma ya san wani abu da ba sani ba to wannan baka gode wa Allah cikin abin da Allah ya sanar da kai ba na ilimin addini to mu koma ilimi na rayuwa tunda malam ya ce wa dunyahu ko Allah ya maka ni'ima sai ka san wani ilimi na rayuwa ka je lakwal ka karanto wasu abubuwa da suna da amfani mutane ai in mutum ya iya shi zai samu abin da zai samu duniyar sa to da ka samu wannan ilimin ka amfanar da mutane sauran mutane da basu san wannan ilimin da ka sani ba na duniya ka sanar da wasu ko ba ka sanar da su ba idan ka sanar da wasu al'umma na musulmai suka gane wannan abin da ka sani to wannan ne kai godiya ga Allah in gane ko yanzu da yawa ana kuka da masananmu wallahi mutuwa suke da iliminsu masananmu na duniya bari mu fara taɓa su sai mu dana lahiya da yawa daga cikin ka je sai a ce a jami'o'inmu na na abin ga na lakwan ko ba haka ba sai a ce ga wani profesa ya san kaza ya amma ya ki ya tsaya ya koyar da waɗanda suke tasowa shi in ya mutu shi kenan an rasa irinsa wannan bai gode ma Allah cikin ni'imar da ya masa ta duniya kamata ya ilimi a zuba shi a yaɗa shi kun gane ko a koyar da mutane wasu idan ka bar kai ma waɗansu su zo su ci gaba kamar kenan kai baka mutu ba idan wato ka koyar da wani wani aiki da ka iya kaga idan ka koma zuwa ga Allah kamar kana raye ne domin wannan ya ci gaba da kenan abbatan ka yana nan ai shi ma zai alfahari ce wane ne ya koya to in muka dawo ga addini ma haka yanzu saboda falalar addini gashi yau ibnu kasir da ya rubuta wannan littafi kuna nufin bai da ladan abin da muke karanta duk abin da ya faɗa ya rawaito ko ya ambata muka faɗa mun masa addu'a ba mu masa addu'a ba sai Allah subhanahu wataala ya bashi lada duk abin da za mu aikata na alheri wanda Allah zai karɓa na musulunci sai an ba annabi sallallahu alaihi wasallam ladansa saboda shi ne ya kawo mana addini Allah ya turo shi da addinin ya isar kuma sannan da duk wanda ya koyar da kai ko da harafi ne guda ka amfana to duk lokacin da kake aiki da wannan ilimin sai Allah subhanahu wata'ala ya baka lada a cikinsa to kaga ya kamata a aiki duk abin da muka iya mu kokarin mu koya wasu domin mu samu wato mun shiga cikin wato masu godiya Allah wanda Allah yake so fashkuruni ashkurkum ko fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfuru afwa kenan ku ambace ni ni ma zan ambace ku ku gode mun kada ku kafirce mu kenan kafirce ma Allah yana daga ciki shine Allah ya maka wata ni'ima ka kine ka ki yada ta ka ki wato taimaka waɗanda ba su samu wannan ni'imar ba kenan alama godiya ga Allah shine ka yi abin da amfani da abin da Allah ya baka dan amfanar da al'umma musulmi Allah ya ba mu iko wannan a ƙarƙashin wannan aya kafin mu je aya ta gaba akwai abin da al'imam Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi ya kawo a cikin wannan littafi nashi dangane da wannan aya iskali ne yake so ya kore duk da ba mu yi ishara zuwa gare shi ba yake cewa fa in qila kayfa jama'a bayna qawluhu ta'ala fa qala lahumullahu mutu thumma ahyahum yaya Allah wato yaya kai za ka haɗa a matsayinka na wanda kake karanta alkur'ani ya za ka haɗa tsakanin wannan aya da Allah ya ce wato ku mutu mutu sun ma'ayawu ku mutu sannan kuma Allah ya rayar da su bayan ya ce su mutu sun mutu sai Allah kuma ya rayar da su muka ce da addu'a wani annabi daga cikin annabawa da ya addu'a Allah ya rayar da su ya rayar da su to ya za ka haɗa tsakanin wannan ayar da ayar da ke cikin suratul dukhan da Allah ya ce la yazuquna fiha la yazuquna fiha al-maut illa mautatal ula ba za su tsantsani wata mutuwa ba sai dai mutuwan nan ta farko ita ce wacce ake yin ta an yi an mutafa har abada to ya zaka hada wannan aya tana nuna in an mutu ba a dawo in gane ko in an mutu sai a lahira kuma za a tashi to ya za ka haɗa ta da wannan aya da ce mutu sun ma'ahaya kaga kawai wani ya zo ya rike ce to ku alƙur'ani ya ce kaza ya ce kaza to yadda ake haɗa ayoyin mala ya ce almuradu bil ayatul ula abin nufi da aya ta farko da Allah ya ce mutu sun ma'ahayawun ko mala ya ce imatatul uquba wato mutuwa ce ta azaba mutuwa ce ta ladabtarwa aiwa mutum in yayi wani laifi a azabtar da shi a masa ladabi kun gane ko ba mutuwa ba ce ta dindindan ya ce ma'al baqa'il ajal tare da za rayuwa akwai raguwarta za a dawo da su su rayu ya ce irin wannan ya zo a cikin alƙwa'ani ga kissa annabi musa alaihi salam da allah ce sun ba'athnakum min ba'ad mautikum sannan muka rayar da ku bayan mutuwarku su ma an kashe su aka rayar da su ko ba haka ba ga kissar su dai din ne na bakara waɗanda suka dinga tunkuɗa ma junansu kisan mutumin da suka kashe banu isra'ila ne suka yi kisa sai kowa ya dinga cewa wane ne gidan wane ne aka kisa da allah ya so ya ganar da ya aka yi kisa sun gane ko sai allah subhanahu wa ta'ala ce su je su yanka sani to banu isra'ila saboda gardama da abubuwa suka yi ta yin tambayoyi suka yi ta shegantaka ce wace irin saniya wai a gaya musu launin saniya allah ya ce to ku je ku ɗaya ɗora ɗora tun da kake yalla bai ka taɓa ganin saniya ruwan masara eh to ka gani Allah ya so jarrabe su ce irin ta za su suka ta wahalar nemo ta kuwa suka ce shekarunta nawa wace iri Allah ya take a musu suka ta gaddama dai har ƙarshe dai suka yanka sai aka ce to su nemi wani yanki na ɓangaren wannan saniyar su daki wannan mamacin zai tashi ya faɗi wanda ya kashe shi haka kuma suka yi Allah ya kawo musu mafita suka aka bige shi da wannan yanki na sanya ya tashi ya ce ga wanda ya mutu kaga ni'ima ce Allah ya musu wato yanzu sun gane shikenan rigima ta kare an gano wanda ya kisa bayan ya faɗi wanda ya kashe shi sai ya koma ya mutu in gane ko to duka akwai irin wannan ko dai Allah ya yi dan ya nuna musu wato Allah ya mai iko ne a bisa dukkan komai ga ashabul kahfi wanda su ma sun tafi shekara wasu ma da suka tare sun dauka jiya suka kwanta gadan au ba da menene yau bi ta na yau man au ba da yau sun dauka yau ne ko tazu da safa ne yanzu yamma nan ku sun shekaru da yawa kun gane ko kisoshi ga sunan da yawa ga mutane masu wanda Allah subhanahu wataala su ma cikin bakara wanda suka suka Allah subhanahu wata'ala ya dauki rayuwarsu jakin da suke tare da shi aukan ladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha suna nan da yawa waɗanda za a dauki ransu kuma a dawo da su wato dan Allah ya ko dai ya nuna musu wasu ayoyi ko kuma a yi musu ukuba dangane da abinda suka aikata za mu zo nan gaba ma akwai kissar da za mu karanta dangane da irin wa'annan mun gane ko kenan malam ce babu cin karo da juna wannan aya tana nuna wato mutuwa ce ta uquba sannan aka dawo aka rayar da su wannan aya kuma tana nufin wato mutuwa ce ta dindindin ba za a wato an mutu shikenan an koma zuwa ga Allah subhanahu wataala babu cin karo da juna a cikin ayoyi wannan shine abin da za a bada amsa da shi idan mai tambaya ya tambaya sai Allah subhanahu wataala ce وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم الله سبحانه وتعالى وقاتلوا في سبيل الله كياكي دن يادا الدين الله كياكي دن الله دن كيادا الدين سا واعلموا كسن أن الله سميع عليم الله ميجي كما مسني kenan mai ji ne dangane da abin da kuke gai kuke faɗa da bakunanku alimun masani ne dangane da abin da kuke faɗa da zukatanku ba ku bayyana ba idan ma ka faɗa da zuci Allah ya sani shi yasa wato Allah subhanahu wata'ala yana kyalewa dangane da abin da wato bayi suke yi saboda shi alhalimu ne ya jinkirta maka ko dai ka tuba kaga wannan jikirin yayi amfani ko kuma mutum ya ƙara ya ta yi kaga shi kenan sai a kama shi da cikakken zunubinsa shi yasa nan malam ya ce wato kama annal hadara kamar yadda su suka ji tsoron mutuwa suka gudu kaga wannan ke nuna sun gudu ne saboda ne yaƙi sai mu ɗauki aya mu fassara ayar da ta gabace ta ko ba haka ba kenan waɗannan mutane da suka gudu suka bar garinsu hazar maut menene me yasa suka gudu shine saboda Allah ya wajabta musu su yaƙi shi yasa suka gudu suka bar wato gidajensu malai ce to wannan gudun da suka yi la yuhun min al ba zai wadatar da komai ba da ka kaddara Allah kun gane ko Allah ya kaddara abu to duk yadda zaka sai abun nan ya samu abu ɗaya ne malamai suke cewa tana canza kaddara shi ita ce addu'a kun gane ko addu'a tana canza kaddara saboda Allah shi ya tsara haka Allah ya yi niyyar wani abu ya same ka saboda addu'a maimakon ka wato ka kakkare sai ka ɗan ji ciwo kaɗan in gane ko saboda kaya addu'a idan abin ya zo wannan duka Allah ne ya tsara haka to shi ne ce Allah wato ita wannan gudu na mutuwa baya canza kaddara Allah subhanahu wa ta'ala kazalikal firaru minal jihadi to kamar yadda gudu don tsere ma yaƙi don Allah ko jihadi kun gane ko wata jannubu ya ce wata jannubihi da nesanta shi layu ƙorribul wata jannubihi hakanan ƙoƙarin shiga ka kukkutsa cikin yaƙi ka shiga duk inda hatsari yake ya ce baya kusanto shi ne ya ce la ya ƙorribul ajal shi ma kuma baya sa a kashe ka khalid bin walid ɗaya daga cikin gwaraza sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mayaƙi daga cikin mayaƙa gwarzo ya ce ba inda bai kutsa ba inda ana iya a kashe ya ce ba ya jin tsoron kafirai fata yake yi shahada ko ina shiga yake kutsa jikinsa babu inda ba tsara ya ce amma ga ce kaito ga na a shimfiɗa wai zan mutu ya ce na yi fatan a kashe na a wajen yaƙi amma yanzu ga shi a shimfiɗa ta zo ka gani kenan wato mai tsoron mutuwa Allah ya wadaran shi na inda ya dan Allah ne yake tsoron wato mutuwa ka ga wato kus wato guje mata ba sa ka mutu mai magana yake cewa ko in ce mawaƙi yake cewa mallan ya mutu bi sahi ma ta da rai duk wanda bai mutu ba saboda wato takobi ko ka ce bindiga to zai mutu bai da wani abin ta'addadatul asbab sabuba suna da yawa na mutuwa amma wal mautu wahid ita mutuwa guda ɗaya ce sababinta yana da yawa wallahi wani wake da shinkafa zai ce sai ya more kuma Allah ya karɓi rayuwarsa sababin kuma waken Allah ya kaddara zai tafi wani kuma lafiya lau lokaci da ya yi in lokaci ya yi tafiya za kenan kawai mutum ya fatan cikawa da imani to shi ne mala ya ce hakanan yunkurin ka jefa kanka cikin kutsa cikin wajen yaƙi ya ce shi ma baya kusanto da ajal mutuwa kenan abin da yake wato yake sa Allah ya karɓi ran mutum shi ne wato in lokaci ya yi in gane ko lokaci ya yi idan Allah ya ƙaddar lokacin mutuwa ya yi to Allah zai karɓi wato rayuwar mutum ba tare da wato wani abu ba tare da wani sababi da shi a kayan kansa zai rika ba a Allah shi ne almusabbib shi ke kawo sababan da zai sa mutum ya mutu amma ba wai mutum shi ke wato zai ɗauki niyya ya ce wai bari ya je ya yi abin da zai hana kansa mutuwa ko kuma ya sa kansa mutuwa duk abin da za ka sai kaddara Allah ta gabata wannan shi ne Allah ya sa mu dace to Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da wato su yi yaƙi dan Allah kenan wannan ke nuna yaƙi ana yin shafi sabilillah duk wanda ya yaƙi dan ya nuna ƙarfinsa da ya yaƙi fi sabilillah duk wanda ya yaƙi dan ya kare wato wani jama'arsa iya wai ba wai dan imani ba to bai yaƙi dan Allah ba haka aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye ya yaƙi dan Allah wani ya ce mai wanda ya yaƙi dan ya kare wato al'ummarsa ko wanda ya yaƙi don ya ƙare ƙabilarsa ko wanda ya yaƙi don ya nuna yana da ƙarfi yana kare mutane ko wanda ya ce wanda ya yaƙi don ya ɗaukaka kalma Allah don Allah don addinin Allah ya yaɗu shi ya yaƙi fi sabilillah kun gane ko sai dai a ce mutane wato daman daraja daraja ce ribatu ma manzo Allah ya nuna yana da lada mutumin da zai je bakin iyaka ta ƙasar su ta musulmai ya kare ta kada maki ya shigo to wannan shi ma yana da falala da za a kashe shi ya mutu fi sabilillah inda yayi saboda Allah Kwarai.
saboda ƙasar shi ta musulmai ce Na'am.
da sauransu waɗannan duka malamai suna ruskar da su wallahu a'lam sai Allah subhanahu wata'ala ce
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ce, Man zallazi yi Allah, wane ne zai ba wa Allah ramce, نعم amma wani irin ramce sai Allah ce, Ƙardan Hassana, نعم rance wanda yake kyakkyawa. Kun gane ko? Shi kuma Allah in ya tashi, ya ce, Fayuda'ifuhu, sai ya ninninka masa, abu'afan kafira, wato ninki mai tarin yawa. Allah ce wallahu ya ƙabidu wa ya Allah shi ne wanda yake riƙewa ya damƙe abinsa wa ya kuma shi ke yalwatawa ga ga wanda ya so idan Allah ya ga dama ya kuntata wa wani ya damƙe ya hana masa arziki ya zama talaka kuma wa ya shi ke yalwatawa ga wanda ya so kun gane ko duka jarabawa ce da wanda aka damƙe ba a bashi ba aka dam aka untata masa da wanda aka yarwata masa duka cikin jaraba su wanda aka damƙe aka zai yi haƙuri ya ci gaba da bauta Allah ko ko zai fasa ya bautata ma Allah saboda Allah bai bashi ba wanda aka ba a ga zai yi amfani da su hanyar da ta dace ya yi wa Allah biyayya ko ko ɗagawa zai ya zama shaidani ya- ya raina kowa eh ya ga wayansa ne irin ƙaru ya ce iliminsa ne ya tsara mai dukiya iliminsa ne ce babu wani ya ce da il- wato ba ya- ya ko- ya nuna ma ba Allah ba ne ba a'a da- da tunaninsa da iliminsa in ilimi ne da tunani wanda ya yi lakwal shi zai fi kowa samu ya fi kowa waye in ƙarfi ke tara dukiya ɗan da ko sai ya fi kowa waye ko ba haka bane ba da ka gani sai ya ta abin nan to amma da yake Allah ya nuna muku shine Allah shi ke bayarwa wallahu ya busuku wa ya qabidu wa ya busuku Allah shine mai kamewa kuma shine mai yalwatawa wa ilaihi turja'un zuwa ga Allah bayi suke komawa za su koma a ranar lahira ya tashe su kuma ya musu sakamako dangane da ayyukansu wannan aya tana da bayanai za mu yi kokari mu takaice shi kafin lokutan mu su cika a da Allah ce man zallazi yuqridullaha qardan hasan da wannan ayan ne wato daga cikin kafirai mas- marasa ƙi mutunci suka ce ashe Allah ma talaka shine Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah ko Ah, laq- afwan inna Allah faqirun ونحن أغنياء وقد كفر الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء حقيقه sun kafirta waɗanda suka ce Allah talaka ne su ne mawada wai sun dogara da irin waɗannan ayoyi dan me Allah zai ci a bada rance ngane ko shine Allah ya ce sanaktubu ma qalu kuma da sannu zamu rubuta abin da suka faɗa wa qatlihim al-anbiya kai kun jawo wa kanku ba ma iya wannan faɗa maganar da wato kuka ce Allah talaka bane ba a'a wa qatlihim al-anbiya har ma kisan da kuka yi wa annabawa duka za a rubuta ba dai kun tabo Allah ba to duk abin da kuka yi duk za a rubuta ba rufa asiri kun tono kun jawo wa kanku har laifin da kuka dade da yi duk sai an tono muku shi kun ga wannan bangaren ko to yanzu da Allah kuma ya ce fa yudaiku adafan kasiya nan ma sai wasu shakiyan suka tashi suka ce kun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mana cin riba to ga Allah nan ma ya ba da riba a cikin Qur'ani kun san riba ko ka kai ka ba da rance a dada ma ranar biyar ko ko ka kai ajiya banki a zuba ma kuɗi da ba naka ba ƙara ma to ai Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudafa yanzu da Allah ya ce fa yudha'ifuhu idan ya tashi biyan kanan ya ninninka maka ma sai ya ce adhafan katira kaga shigoyi ko sai suka dauko a to ga Allah ma ya ce in ya tashi zai bayan maka zai mai maka ninki ninki masu ko ba haka ba a da'afan kasira yau waccan ayar da ce laƙar kafarar lalzina ƙalu laƙar sami Allah ƙaunar lalzina ƙalu hakika Allah ya ji faɗin waɗanda suka ce inna Allah faƙirun lalle Allah talaka ne wa nahnu agniya mu ne wato mawadata ka ji faɗan adam ka ji ɗan adam da ganganci wai ya ce wai Allah talaka wai su su ne mawadata in kai mawadaci ne ka hana kanka mutuwa shine Allah ce sanaktu ma qalu wa qatluhum aliya da sanda za mu rubuta abinda suka faɗa da kuma ma kisan annabawa da suka yi wa naqulu kuma za mu ce da su zuku azabal hari ku ɗanɗana azaba ta gobara a ranar lahira azaban ma da za a musu ta wuta mai gobara za a musu Allah ya mana sani haga wannan kenan su ko an can da suka da Allah ya ce zai biya biya wanda yake wato mai ninka fayuda'ifu ada'afan kasira in biya wato in ninka musu ninki mai tarin yawa sai suka ce ai Allah ya bada riba amma kuma annabi gashi yana hana a cire eh to ka gani wannan wani iri ne kaga wannan su uzzanni billah munata zato da faɗa wa Allah maganganu marasa daɗi Allah ya mana tsari duka kafirci ne Allah ya mana tsari to kafin nan da Allah ya ce ƙardan hasanan mu dawo a kanmu mun faɗi kafirai Allah ya mana tsari da su to mu dawo ga mu kanmu muminai da muka yi imani Allah fa ba kowane irin ramce yake so ba hasanan ya ce kuma me ya ramsan da Allah ba wai Allah ka ba shi kashe kamar yadda na mutum da mutum yake ba a'a Allah ka yi wani aikin alkhairi masu mabakata fakirai ka ba su marayu ka taimaka musu shine rancen da ake ba Allah masallaci ka taimaka masa wani yana nan makocin ka bai ci ba ka kai masa abin da zai ci ka taimako a cikin addini shine kardan hasanan din ana buƙatar zuwa wa'azin maguzawa aka ce babu abin da za a kai musu a ja hankalinsu ka bada a kai musu a ja hankalinsu shiga musulmi shine kardan hasanan to ƙardan hasanan ɗin kayan an da dukiya ake yi ko to hasanan ɗin nan sai ya zanto da tsaftataccen dukiya kakkaje ka sato kuɗi na al'umma ka ce to bari ka zo ka yi ɗan masallaci ɗan ƙarami sahu ɗaya mutum biyar sai ka ce ai Allah ya ce manzo Allah ya ce man bana lillahi baitan bana Allahu lahu baitan fil janna duk wanda ya gina wa Allah ɗaki a nan duniya Allah zai gina masa a gidan aljanna to wallahi ba da kudin haramun bane kun gane ko dan shi kudin haramun ba abin da yake in ma ka daka ka tsaro kudin haramun ka je aikin haji babu haji dole sai da zuciya tsaftatacciya kudin riba baya aikin haji kudin riba baya a sadaka kun gane ko kudin kudin cin amana ba zan ce sata ba dan in an dora ka akan guri ka ɗibi kuɗi ba za a ce ma ɓarawo ba zai a ce maka maha'inci wanda ya ci amana kuma shi kansa la dina malla amana talau babu addini ga wanda baya da amana ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya mutu aka kashe shi a yaki fi sabilillahi dan aljanna ne ko sai da annabi da ya ce sai dai yace sai kuma wan sai dai in akwai wata amana da take kansa bai bada ta ba kaga lalle ko mutum ya san cewa Allah baya kyale haƙƙin wasu kenan tukar da hasan dole ya zamto daga dukiya tsaftatacciya wato inna allaha ta'ala qayyibun la yaqbalu illa qayyiban Allah baya karba Allah ta'ala mai tsarki ne baya karba kuma sai daga mai tsarki abin da yake tsarkake dukiya ba ta sata ba ba ta cin amana ba ta kace ta halal ba ta riba ba to da ita ake taimakon addini ba a taimakon addini da dukiya ta haramun ko kayi kayi aikin banza duk abin da mutum zai yi da abin da ba halal ba dukiya ta halal ba na alkhairi to zai yayi aikin banza kuma dole sai da imani kafirai za ga an an yi wani abu a ce america ita ce ta fara kawo tallafi to duk ba zai musu amfani saboda ba imani faqadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wato duk za su gabatar da aiki kowane irin aiki amma dai aikin zai zamto kamar ƙura a bashekewa daga iska ta zo in ta samu toka ya take mata ta tuwo bushe ta take to su ma aikin su a nan duniya ne a lahira ba su da komai wa malamin fil akhirati min khalaq ba su da wani rago a gidan lahira dole mu dakata a nan abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana idan muka zo sati mai zuwa akwai kissa ta gaba sai mu tashi kanta abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh